أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى شابك قوة ربيع الأول shekara ta 1437 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda ya dace da 28 ga watan 12 shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na shida a cikin wannan sura mai albarka suratu hud alaihi salatu wassalam wanda za mu tashi aya ta 50 daidai insha Allah ta'ala wanda tafsirin da muke gabatarwa annan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullah ta'ala da yake sabuwar gandu idan ba manta ba a satin da ya gabata mun kammala kissar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yau kuma za mu tashi akan kissar annabi Hudu da shi da mutanensa adawa أرمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين الله مدوكين سركي يكي فتاتشوا وإلى عاد أخاهم هودا zuwa ga adawa mun aika musu ɗan uwansu a dangantaka ba a addini ba mai suna hudu أخاهم في النسب لا في الدين قال يا قوم اعبدوا الله yace da su ya ku mutane ku bauta wa Allah kalmar ubudullah tana nufin wahidullah ma'ana ku kadaita da Allah shi shi kadai wajen bauta malakum min ilahin ghairu ba ku da wani ubangiji abin bauta ba Allah ba shi shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya in antum illa muftarun ko ba komai bane a cikin shirkar da kuke yi face ƙarya kuke yi kalmar muftaruna tana nufin kazzabuna ku bauta wa Allah shi kaɗai don babu wani ubangiji da ya cancanta abota mai in ba Allah ba shirka da za ku yi ko da kuke yi kuke hada Allah da wani wajen bauta to ƙarya kuke yi saƙon farko kenan ya ba su umarni ya ba su saƙo su bauta Allah su kaɗe tashi da bauta saboda suna shirka suna bautar gumaka sai ce saƙo na biyu ya kaumila asalukum alaihi ajara ya ku mutane ban tambaye ku lada ba ala tabligh risalati akan isar da sakon Allah da nake yi a gare ku in ajriya illa ala alladhi fatarani kadai dai lada na yana gun wanda ya halice ni alladhi fatarani alladhi khalaqani fatara khalaqa shi kadai shi halice ni shine zai ba ni lada ba aikin kudi nake yi ba wa'azi ba sana'a ba ne aikin Allah ne afala ta aqilu shin ba ku da hankali ne kaga sakon da ya ba su sakon farko su kaɗe ta Allah da bauta sako na biyu kuma yana gaya musu wannan aikin na Allah yake yi kuma dan shi kaɗai yake kuma shi kaɗai shi zai ba shi lada to wannan shine samfuri na ainihin wato da ake so malami mai da'awa ya mai da hankali a kansa yayin da yake kiran al'ummarsa ko jama'arsa izuwa ga hanya ta kwarai babban abin da malami zai fara yi a da'awa shine ya yi da'awa akan tauhidi ta Allah duk da'awar da ba a koya wa mutane ta Allah ba a raba su da bautar wani Allah to wannan da'awa fa akwai gyara a cikinta duk da'awar da ake nuna wa mutane bautar wasu mutane ba bautar Allah ba ko kullum a yi ta nuna musu girman wasu waliyai ko shehunnai ba Allah ba tabaraka wa ta'ala to wannan da'awa fa akwai gyara ya kamata mutane su fahimci wannan su gane wannan akwai masu da'awar da idan sun zo maimakon su hada mutane da Allah sai su rinka hada su da wani Allah maimakon su rinka nuna musu ganin girman Allah da manzan Allah to sai su rinka nuna wa mutane girma da karama da ɗaukakan waliyansu da shehunansu to sai a wayi gari mutane sai su rinka ganin girman waliyan sama da girman Allah ko shehunan sama da girman Allah kai sama da girman duk wani abin da ake ganin girmansa bayan Allah ɗin kamar misalin annabawan Allah akwai waɗanda suna ganin waliyansu da shehunansu sun fi annabawan Allah sun fi su matsayi sun fi su ɗaukaka so ya kamata mutane su kiyaye su kula da da'awar da ake kiransu ake ɗora su akan su bi Allah su bi manzan Allah su san girman Allah san girman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yanzu misali daga cikin wato aƙidu na sufaye 'yan ɗarikun sufaye wasu daga cikinsu da kuma 'yan shi'a al'isna a shari'a al'imamiya suna da akidu marasa kyau akan waliyansu da shehunansu yadda suke karantar da mutane cewa in ma baka yi imani da imama da shugabancin malaman nan nasu wato ma baka da addini kwata-kwata sannan kuma sun ce su waɗannan limamai nasu sun san komai ba abin da ba su sani ba suka ce duk wani abin da Allah ya bawa annabawa ya ba su kuma su yanzu su ne wakilan Allah a bayan ƙasa suka ce duk ilimin Allah yana cin kwakwalwarsu a billah to wannan ana koya mabiya wannan kaga za su ga girmansu sama da girman annabawa kuma wanda wannan magana ƙarya ne ba haka suka ce shehunansu da malamansu ya alamun al-ghaib wai sun san gaibu sun san abin da yake a ɓoye kai akwai waɗanda suke cewa waliyansu da shehunansu sai lokacin da suka ga damawa za su mutu suka ce ana haifansu a tsarkake kuma aka ce shehunan suka ce shehunansu da waliyansu in sun zo an zo haifarsu in sun zo faɗowa akan tafin hannun suke dira idan suka zo faɗowa daga cikin mahaifiya sai ta kun ga haka dinnan ma'ana yadda ka san abin da haka suke dira eh da press of suke sauka subhanallah wai haka suke gaya mabiyansu wai dan daidai a san cewa wai me ba dama ne shine muka ce to me yasa suka bari ba aka haifa ai da sai su yes kawai haka za su yi daga cikin mahaifiyar sai su bude kawai kamar yadda ake bude labule su bude yes su bude ko ba haka bane ba kuma wai suna jira suna jira ne da kalmar shahada suna sauka za su kama ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duka wannan yana daga cikin sifofin waliyyar da shehunai da imamai musamman in shi'a al-isna a shari'a al-imamiyya suna da wannan itikadin Allah ya sawaki ku bauta wa Allah shi shi kadai kar ku bari a hada ku da wani Allah to shi yasa da'awar ahlus sunna ita ta fi haske kuma su shehunan nan ba sa son da'awar ta sunna sai shi ai ana raba mutane da waliyai ana koya mutane rashin kunya ba sa ganin girman waliyai to irin wannan bayanan da ake waɗannan sai a ce wai ana koya mutane wai rasar kunya wai ba za su girman waliyai ba to kuma abun ba haka yake ba dole a nuna mutane su san Allah su san kuma ƙarya eh kar a yadda a yi wa mutane ƙarya a gina su akan ƙarya sannan kuma ya ce aikin nan da yake aikin Allah ne kenan duk wanda ya biyo wannan babi na harkar da'awa to sai ya haƙuri harka ce ta neman lada a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ba harka ce da mutum zai zo ya bude shagonsa ba akwai masu da'awar da suna shiga wannan harkar don su nemi kuɗi warai da gaske a cikinta ake budget a cikinta ake komai su wa'azin da karantarwar ba wai dan Allah yake ba me zai samu ne akai so duk malamin da ya wayi gari yana da wannan akidar to yayi asara a cikin aikinsa yayi asara a cikin aikinsa aiki ne na Allah wanda kuma dan Allah ake yi dan annabawa kun ga dan Allah suka yi sannan sai ya ce wa ya qaumi sako na uku wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi ya ku mutane ku nemi gafarar ubangijinku ku yi imani da Allah ku yi nemi afuwarsa al-istighfar anan malaman tafsiri kamar da Imam Bukhari ya faɗa istaghfiru rabbakum ay aminu bi rabbikum ku yi imani da ubangijinku shi zaka fassara istaghfiru rabbakum al-istighfar kuna bi ma'anar iman summa tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa ga ubangiji min ibadati ghairihi wa min salifi dhunubikum kar wato ku tuba zuwa ga Allah saboda kun bauta wa wani shi da kuma zunubanku da suka gabata idan kun yi haka yursilis sama alaikum midrara zai saukan muku ruwa almatara alaikum mutatabi'an wato wani na bin wani shine mai darara marratan ba'da ukhra fi awqatin haja wani lokaci bayan lokaci a lokacin da kuke bukata zai ta baku ruwa kasa ta sha ta koshi ta bar wani ku yi noman rani dabbobin ku su sha kuma ku sha ku yi gini ku yi bayi ku yi aiki da shi duk da ruwan da Allah ya sauka muku shine amfanin alma'ul midrar din bayan wannan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum zai kara muku karfi bayan karfin ku shiddatan ma'a shiddatikum Allah tabaraka wata'ala da ya rike musu ruwa sun gamu da fari kusan shekara uku malamai suka ce babu ruwa shine kudu ya ce ku yi imani wannan wannan ku yi imani da ubangijinku wannan ruwan da aka rike muku za a dawo muku da shi ba wai dawowa kaɗan midrar wani na kan wani wani na bin wani za a ci saukan muku da shi sannan zai ƙara muku ƙarfi ya sake muku wannan ruwa sannan kuma Allah ya musu wani abu ya rike mahaifan matan gaba ɗaya duk kasar duk al'umma sai aka daina haihuwa dan Allah in nuna musu cewa fa wannan annabi hudun da suka sabawa shi yasa aka rike suka kasa haihuwa matan duk aka daina haihuwa sai ce to zai dawo muku da karfin ku malamai suka ce haihuwa karfi ne karin karfi ne idan kuna ta yawan haihuwa kuna samun ƴaƴa to za ku yi karfi a ƙasar ku za ku yi karfi a al'umma ku za ku yi karfi a cikin jama'ar ku to wannan abin shine yahudawa wato suka fahimta sai suke kokarin hana musulmi haihuwa sai suke kawo wannan tsari na family planning planning tsarin kayyade iyali wata a hana ta haihuwa wata a dakatar da haihuwar a je a ta musu allurai da zai rike mahaifar kuma a nuna muku ai haihuwan nan wai shine ke ja muku wahala kun yi yawa ba kaza ba kaza ba kaza to wanda bai fahimta ba sai ya yadda su ba su da 'ya'yan da kuke da shi sannan 'ya'ya arziki ne iya yawan ku iya yawan karfin ku idan kuna da yawa to ba kasafai za a iya karya ku ba musamman idan kuna da tsari kuna bin ka'ida to sai suke ganin bari su yi muku hikimomi da dabaru su sa a rage muku haihuwa ku dakatar da haihuwarku musamman ku musulmi dan ba ku da yawa ba za ku yi yawa a abuja ba idan ba ku da yawa ba za a gan ku da yawa a lagos ba idan ba ku da yawa ba za a gan ku da yawa a kaza ba amma in kuna da yawa za ku mamaye ko ina duk ma'aikatu dole a je a ɗauke ku to shi yasa suke so su rage muku yawa su wacan sai ga aƙidar su mutum mata ɗaya sai yaya biyu ko uku sai kare ɗaya sai alade ƙwaya biyu ko uku ko ba gaba ne ba haka suke sauran matan kuma suna nan karuwai ne mutum bai je ya ƙara aure ba amma za ka ga yana da matan banza wajen guda goma ba ga sunan muna ganin su muka ruwan banza ko ba ka bane ba to wai irin wannan rayuwar suke so ai yanzu da yawa daga cikin mutanen mu akwai masu aqidar su mata ɗaya za su yi mata ɗaya mata ɗaya to yayi mata ɗaya amma kuma yana da matar banza a waje wajen guda uku hudu yaki kuma ya ƙara aure wai shi aqida wai wai yana da aqida wai wai ƙarin aure matsala ne to amma kuma ya je yana lalata da matan banza da sauransu ya zo ya ce shi baya son haihuwa da yawa akwai masu wannan akidar su ba son haihuwa da yawa ya biya ya uku kuma amma a gidansu shi na goma sha bakwai ne a lissafin ya'yan gidansu shi na sha bakwai ne ka duba wai dan lamba sha bakwai ne wai shi ne wai zai zo yana faɗa wai wai shi wai ba zai wai ƙara aure ba ai ba zai bai yadda da haihuwa ba to wannan kenan so akwai abubuwa dalilai na zahiri waɗanda za ga suna nuna shirme na mutane da rashin wayewa wanda Allah ce ta naka huta nasalu ku yi aure ku hayayyafa ku yaɗu zan yi alfahari da yawan al'umma ta rana tashi alkiyama a wajen annabawa in ga yawan ku haka na bai ci hadisi hasan amma ba daidai bane a ɗinke mahaifar mace yanzu matanmu in sun je asibiti sun je awo sun je scanning karka ga irin yadda ake musu wulakanci akwai matan da ake ɗauka musamman ƙungiyoyin yahudawa suna sa suna yawa mata kamfen hajiya ku daina wulakanta kanku zamani ya canja yawan haihuwan nan bai da amfani ko in an gama ci ta zo yan dama dama ce ƴaƴan ki nawa ce a haihuwa ta shida ne ta shida likitan sai ya ce zaki kashe kanki zaki cuci kanki kina ta zuwa kina abu na ki huta ya isa haka Allah sa musu albarka kaza kaza kaza sai ga mata ka ta dawo gida tana ta ce ita fa gaskiya kaza kaza kaza kaza ware saboda su sun dauko kwangilar ai an nemi alatsa mu a kasar nan kwanaki shugaban kasar da ya sauka wai za a kafa dokar wai kai da iyali kaza kaza kaza kaji yake ce mu yan china ne to yan china ma yanzu sun yi an yi an yi reviewing a china ma yanzu wannan dokar hana haihuwan da sun yi rubi saboda intellectuals ɗinsu intelligence ɗinsu sun taya sun musu tunani sun ce to wannan karfin da suke da shi yanzu tun da dai sun hana haihuwa to za su samu matsala kasashen duniya za su zo su musu rubdugu kuma ana mutuwa tsofaffi sun yi yawa a ƙasar yawanci tsofaffi gajiyayyu sun yi yawa a ƙasar ko da ke shi dan china ko mutum tsoho ne ma sai an ci muryarsa baya zaman banza ina ba ku labarin wani wanda ya je china ya je gurin abokinsa ya je gidansa sai ga wani tsoho tukuk yana sunkuye da sanda amma shi yake share gida yake musu wanke-wanke ya ɗauko in za a ci abinci shiga kicin ya ɗauko abinci ya zubo ya miƙo ya aji sai ya ce masa waye wannan sai ce is my father ya ce babansa ne ya ce babanka ya ce kwarai kuwa ai an taimaka masa ya ce da je zauna fa mu nan garin in ka tsufa baka da gata za a kai ku wani wani house ne wani dump house a je a yi dumping ɗinku kawai gwamnati tana abin kuna musakai amma in kana da gata ɗanka in yana da kamfani ko yana abin sai ajiye ka gida uban ne zai rinka dafa masa abinci shi zai rinka share masa shi zai rinka masa wanke wanke a wata yana biyan sa wallahi ka san ce na ba aikin banza kwarai da gaske da ce dam kaga muka yi alhamdulillah mu hausa mun more a kwarai da gaske mu ko yanzu idan tsohon ka ya tsufa sai dai ka gyara masa gida ka gyara masa daki ka ajiye shi ka turka shi ta cin abinci kurin yana jiran mutuwa kwarai da gaske to shi da ba ya turka ka ya ciyar da kai ba ba shi ya kai ka makaranta ba ba shi ya maka hidima ya ma kaza kaza ba to sai suke hana haihuwa sai tsofaffi suka yawa tsofaffi mata yan liabilities gaba ɗaya suka yawa to yanzu sun yi reviewing wannan dokar da suka kafa su kan sun canja ta sun ce a ci gaba da haihuwa sai kai nan kana nan baki mara fasali kai da kake zauna baka san ma kai baka ma kai duniyar ma baka ma fara jin dadin ta ba baka ma san ya ake jin dadin ta ba haka dai kawai kake waye zaka ce kaza kaza kaza kana da qur'ani kana da hadisi akwai wani uban da isa ce shi yake daukan nauyin yayansa gaba daya a rayuwa ba kai da ba dan albarkacin yayan ba ma da ko kubu ba ka da shi wallahi da yawa akwai wanda ana ba su ne wallahi saboda yayansu ana ba su ne saboda iyalin suka tara kuma wasu ana ba su ne ba dan halin su ba dan mugun halin su wallahi Allah ba lalle bane ya ba su amma yana ba su saboda kananan yara da suke da shi haka za ka fita kaga wata harka kamar ta toshe sai ga Allah ya buɗe maka ba dan halinka bane dan baka da istighfari mai yawa baka da kaza sai Allah ya baka dan ƴaƴa kanana da kake ciyarwa so addinin musulunci addini ne mai tsari kuma Allah bai taba zuwa ya halicci mutane 500 ya ba su abincin mutane 300 ba sam 500 din abincin 500 zai ba su wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum zai kara muku karfi ya sake muku mahaifan matanku su yi ta haihuwa an gane ko wala ta tawallon mujrimina to kada ku juya baya mujrimina kuna masu shirka mujrimina mushrikina to sai ya ce me kuma nan قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين bayan ya gaya musu wannan bayani ta ji hali irin na dan adam mala maimakon su yadda da abin da ya gaya musu su ce to mun ji bari ku ji amsar da suka faɗa qalu ya hud sai suka ce ya hud wai bai da ma matsayin da za a ce ya nabi Allah saboda ba su yadda shi annabin Allah bane qalu ya hud suka ce ya hudu ma ji itana bi bayyina ma ji itana bi bayyinatin ai baka zo mana da hujja ba bi burhanin wa hujjatin wadihatin ala ma taqulu baka zo mana da hujja da bayani ingantacce akan abin da kake faɗa ba wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika kuma mu ba za mu bar bautan allolinmu ba an qaulika an qaulika ai bi qaulika saboda wannan maganar da ka gaya mana mu bara mu bar bauta gumakanmu ba wa ma nahnu laka bi mu'minin kuma mu ba mu yi imani da kai ba kuma ba za mu yi imani da kai ba ba za kuma mu gaskata ka ba sun toshe kofar gaba daya kun ga wato annaba sun yi haƙuri ga da gafa ƙararra suke gaya masu wannan bara mu bar bautar gumakanmu ba kuma ba mu yadda da abin da ka faɗa ba kuma bara mu gaskata ka ba a fili amma baya hana gobe zo ya musu wa'azi kuma duk manzo Allah hadisin bukhari da muslim yake cewa an bujuro mun da annabawa aka nuna mun su yace naga wani annabi dukkan mutanen da suka yi imani da shi gaba ɗaya a rayuwarsa mutum uku ne zuwa tara gaba ɗaya rayuwarsa ya ce sai aka daɗa nuna man wani shi kuma gaba ɗaya wa'azinsa da ya ƙare duk rayuwarsa mutum biyu ne ɗaya zuwa biyu ƙwaya biyu kawai suka yi imani da shi ya ce sai aka nuna min wani kuma ba kowa shi kadai ko a kiyama shi kadai zai tashi Allah ya ce ya ina mutanen ka ya ce ya ubangiji ba su imani ba wal nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun ba kowa duwazin yanzu muka ga yadda ake ciki kowane digari digarin malami ma da zai zo yi wa'azinsa alƙalin da ya samu mutum goma sha biyar dai kam a masallacinsa a unguwarsa ko kuwa ko zage-zage yake yi na san mu mutanen mu akwai kara ko yaya ma dai duk abin da inda za ka ɗauki lasfika kai magana to wani zai zauna ji ka wallahi inda za ka zo zage zage a ce zage zage ko kuma ka zo dai kai ta hauka kai shirme akwai wanda za su zauna suna na'am suna goyon ba haka ah to me wasa da kura ma yake samun jama'a ballantana komai ya za ka ku yi mamaki duk abin da ka zo kai da awa ka ce kana nema wallahi wasu sai sun bi ka yanzu misalin wani ya zo ya zauna a kujera ya ce ya fito da wata kungiyar shi zai rinka bayani ne akan muhimmancin kashi amfanin kashi wallahi sai ya samu masu bin shi sosai kuwa Allah kiyaye to shi yasa aka ce kullum mutane a yi kokari a rinka dora su akan hanya ta kware a daina barin masu kiran mutane suna kiransu akan muggan ra'ayoyi marasa kyau don da su ɗebi mutane wanzu Allah ya faɗa a cikin alamun tashi alkiyama ya ce akwai du'atun ala abuwa bi jahannam ƙarshen zamani za a samu masu da'awa a ƙofar jahannama za su tsaya suna yin wa'azi suna kiran mutane su shiga jahannama kuma wallahi akwai masu bin su du'atun ala abuwa bi jahannam yace duk wanda ya bi su su jefa shi ciki akwai kuma du'atun ala abuwa bil janna manzo Allah yace sai aka dada nuna mu wasu mutane masu yawa sawadun azim sai na tambayi mala'ika na ce waɗannan su waye sai aka ce mun hada Musa wa qaumuhu wannan annan Musa kenan da shi da mutanansa saboda annan Musa yana da jama'a ba laifi an bi shi da yawa malamai suna cewa kusan a cikin annabawa daga annabi sai shi sallallahu alaihi wasallam yace sai aka daɗa nuna mun wasu jama'a da yawa sunan ka waɗanda na gani na ce waɗannan fa sai aka ce haza muhammadu wa qaumu a ce wannan muhammadu ne da mutanensa kuma shi ƙari an yi masa ƙari wa ma'ahum sabu'una a daga cikinsu akwai mutane sabu'una alf yadkhuluna aljannata bi ghairi hisabin wala adab an bashi wani bonus akwai mutane dubu saba'in da aka ware a cikin wannan al'umma mai yawa za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba kamar ya ba hisabi su ko tambaya ma ba a yi musu su tsaya ma a gaban Allah a yi musu wai hisabi a ce wai kun yi kaza laifi kun yi kaza an yafe muku an yi kaza a'a da sun zo ubangiji zai ce mala'iku su raka su gidan aljanna azaba ba su santa ba azaba ba su santa ba tashin hankalin kiyaman nan ana fara hisabi suka sai aljanna Allahu akbar Allahu akbar Allah wallahi ni dai ina bukata kwarai da wallahi ma in kaji wannan abin sai kamar ya ma za ka yi ne in Allah ya taimake mu wannan kwaramniyar duniyar Allah malam Allah ya taimake mu kwaramniyar duniyar nan muka wuce muka yi firi ta ai mun ji daɗi wallahi ƙwarai da gaske Allah ya sa muna daga ciki sabai bayan annabi ya shiga gida suka ce kai su waɗannan mutane ko su waye wasu ce kai ai sabon annabi ne ai wanda suka rayu da annabi ne kawai sai su ce a'a la'allahum alladhina wulidu fil islam wa lam yushriku billahi shay'an sune waɗanda aka haife shi a musulunci haihuwar su ma cikin musulunci tunda kun san da sabai musulunta aka ce daga baya to sai wasu suke irin kamar speculating haka suna tsammanin dai waɗannan su ne wanda aka haife su a musulunci ba su taɓa shirka ba ana cikin wannan magana sai annabi sai ya fito daga gida sai ce wayya akai sai suka ce ya manzo Allah muna son a mana karin bayani waɗannan mutane na cikin al'umman nan ta kasuwaye ne sai annabi ce umul ladina la yastarquna sune mutanen da saboda tsabar tsoron Allah su da tsabar kusantan ubangijin su magani ma ba sa neman ciwo ya kama su nan أبدا wani wani yana jin nan ya ce kash mun fita to baran muku tambaya daya a cikin masallacin nan akwai mutumin da yake gani yana da takawar da ciwo zai same shi ba zai sha magani ba kuma ba zai ce a kai shi asibiti ba akwai wanda ya taba yi ya ce ba sa lalas irin magani da in mutum ciwo ya same shi ko maruru ko sakiya din nan a sa wuta a yi ya ce ba sa yi wala ya tatayyarun ba sa camfi su ba yan camfi ba ne sannan kuma wa ala rabbihim ya tawakkalu suna da kyakkyawan tawakkali ga ubangijin su shi kaɗai suke tawakkali sai sai rufe daga nan kuma aka yi shiru a ƙara shi a komai ba to yaya ko ba ka bane to Allah samu dai a cikinsu annabi hudu alaihi salatu wassalam wannan shine sakon da ya gaya wa mutanensa amma suka isi yadda to bari mu ji me suka sake gaya masa إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون
suka ƙara gaya masa magana suka ce in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu lalle yahudu ba abin da zamu faɗa sai dai mu ce lalle wani bangare na allolinmu sun shafe ka da wani mummunan abu ma'ana abinda ake faɗa cewa wai allolinmu sun maka kofi ma'ana saba wa allolinmu da kake yi ya sa ka samu matsalar kwakwalwa kaga saboda rashin bin waɗannan allolinmu ya sa ka kamu da kaza ka kamu da kaza i'taraka ana nufin asabaka ba ka yin abu yadda ya dace ba ka isa kuma ka saba mana ba tunda yanzu gashi allolinmu sun fara illata ka shine illa tara ka ba da aliyati na bisu allolinmu sun illata ka saboda ka kaurace musu ka samu hauka shine bisu din yanzu billah kana zagin allolinmu gashi sun rama mana Ƙala inni ushidullah sai Yahudu ya ce da su, ni ina shaidawa da Allah a kan kaina, washhadu ya ku mutane na kuma ku shaida, anni bari ummin matu shirikuna. To lalle dai ni na barranta da abin da kuke shirka da Ubangiji da shi, ya daɗa nuna musu cewa, ni fa ba na tare da wannan alloli na ni fa babu ni babu waɗannan alloli na ku. haka ake son malami malam mai da'awa ƙwarai da gaske ka tsaya gam very firm ka kafu babu gudu babu ja da baya aƙida la wallahi sai dai sarata yi ka ka tuna mutanen da da mutum za a zo a ɗauko zarto maza Allah ke mana labari a ɗora zarto a ɗora a tsakiyar kansa ana yankawa ana cewa ya bar addini sai na cewa Allah shi kadai zai bauta ma sai an raba mutum gida biyu rabin sai fadi rabi ya fadi ka tuna waɗanda ake ɗaukan matsifata ta ƙarfe a caka a jikinsu ana kwarfata namansu ƙashi kawai ake bar musu amma wallahi wallahi malam ba za su daina kiran Allah ba kuma ba za su ce sun bar addininsu ba a yanzu a wannan zamanin labari ya zo mana cikin ta'addancin da kafirai da ake yi wa musulmi a duniya wannan guantanamun da ake fada da ake kai musulmi ana azabtar da su gidan kurkukun da musulmi ne ake daurewa ce wallahi wani bawan Allah da aka kai shi wannan guri yake ba da labari ya ce abin ba a cewa komai muninsa ya isa azabar da ake musulmi waɗannan kafiran duniya na amerika ingila ina ne ina ne ina sauransu ya ce wallahi za a shigo da mutum idan suna so su masa mugun kisa sai su kai shi ɗakin ƙanƙara ƙanƙara ɗakin ƙanƙara kamar yanzu misali cikin firiza a jefa ka cikin firiza a rufe ka ɗakin fa idan ka buɗe shi gaba ɗaya baka ganin komai sai sanyi sai hayaƙi kawai na ƙanƙara ko ina ƙanƙara ne ice room wallahi sai a tura mutum kurin arabi kana ji kana gani sanyi zai kashe ka wallahi suna da abin da suke dubawa na na'ura idan ran mutum ya kusa fita suna gani sai ya kusa mutuwa sai a bude sai a jawo shi a sume sai ya farfado sai a daɗa kai shi wani wurin akwai wanda yake yana ba da labari an taɓa nuna wa aljazira yana yin bayanin abin da ake yi ya ce akwai wani buhu da suke da shi buhu kama wani akwati ne haka iya tsawon mutum ne a ciki gaba ɗaya kankara ce kuma a jone da wuta sai a zira mutum ko sai a ɗauka sai a rufe sai mutum ya mutu akwai inda ake zuwa hanya ce za a ce ka wuce gashi nan daga nan akwai wata wuta leza mai mugun karfi ta ƙasa take gashi nan wuri ne a filasce amma akwai wuta ta ƙasan da ta gindaya wannan wutan duk abin da ya bi ya ƙetara shi sai ta raba shi gida biyu wuta ce da ka gani wannan irin wuta ana jefa hannun mutum haka sai kat sai ta yanke shi to mutum bai sani ba kawai sai a tura ka a ce je ka can kana tsallaka wurin shi ne ka rabe gida biyu tun ne ke bani labari wani wani irin abu ne wani da ce akwai inda ake zuwa iska suke hura mutum sai aje a jona ka a jikin wani mashin sai ta hura ma iska yadda ka san in za a fede rago ana hura masa iska haba wala haka mutum ya kumbura sai ya kumbura sai aje a samu wani wuri daga sama sai a sako shi idan aka sako shi kurin sai fashi sai gudu tsire kawai wannan akwai wani malami ma da ya faɗa wani malami ne wani malamin mu ne a sudan mun yi karatu a wajensa yake faɗa ce an taɓa kai shi wani wuri irin wannan a gabansa ya gani wani lokacin ko ba kashe ka za su yi ba sai su tsoratar da kai wanda za a kashe sai a gabanka sai a yi wani sai a sako shi daga sama yana sakowa ƙasa kawai ya fashe sai a tattare shi kuran dumalan ana wannan abu a duniya har da ƙari akwai inda ake zuwa in za a kashe mutum ɗin wallahi malam da pinches kun san pinches irin da ciran kusan nan to da shi ake zuwa sai a kama wannan yatsa sai a matse sai kyat an balle ta sai a cire kai ihu jini yana tsartuwa sai an dan jima ya dan lafa sai a zo a dada kama wani a dada matsewa haka za a yi ta yi a karmakalla har sai za zo kan al'auran mutum al'aura to nan ne ake suma aka kama sai ga mutum ya ihu sai suma kawai wani ma daga nan yayi suman nan bai tashi ba akwai wanda suke ciran gashi kaga nan gemun nan wallahi akwai abin da ana kama ana cizgewa sai garabi ya cire cizgi ya ciro da nama akwai wanda haƙori ake hatsari ce ka buɗe bakin ka sai a sa inji can sai balle shi azaba kala kala kala suna nan ba a cewa komai sai dai Allah ya sauke kawai ya ce ni na baranta babu ni ba abin da kuke bautawa wani Allah da shi so ya kamata ku sani shi dan adam yana da hanyoyin yi wa dan uwansa azaba kala kala amma dai mutum ya ji tsoron Allah dan shine ashaddu tankila na'am araba من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون yace ni na barranta da abin da kuke shirka da shi ba Allah din ba wannan aya tana da alaka da wadda ta gabata annabi hudu ya yi fushi yace fakiduni jami'an ku je ku cutar da ni ku yi min dukkan makircin da za ku min da kaidi fakiduni ku yi min dukkan kaidin da za ku yi min gaba ɗayanku da ku da gumakanku ba dai cutarwa ba ne to a yi min duk abin da za ku yi min ku yi min sun malatun zirun ya ce sannan kuma da Allah kada ku jinkirta mu la tu akhiruni wa la tumhiluni kada ku jinkirta mu ku yi duk abin da za ku yi a kaina daga yi muku wa'azi ku ce za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza to ku je ku yi duk abin da za ku yi annabin Allah ya yi fushi ku yi ko me za ku yi me shi إني توكلت على الله ربي وربكم haka ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم duk abin da za ku yi ku je ku yi ni dai na yi dogaro ga ubangiji na inni tawakkaltu ala Allah na yi tawakkali ga ubangiji rabbi ubangiji na ne wa rabbikum kuma ubangijin ku ne ko ba kwa so ma min dabbatin babu wata dabba an ce dabba ma ya dubu alal ardi ba wani abin da ke tafiya a bayan ƙasa illa huwa akhidun min nasiyatiha face Allah shi ke rike da makwarkwadatta nan shi ne nasiya wannan shi ne makwarkwada nan to Allah yana rike da makwarkwadar kowa yuhuyiha wa yumituha shi yake kashe su shi yake raya su shi ne mamallakinsu shi ne alƙadiru alaiha shi yake sarrafa su inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji na mai iko ne ba zai zalunci kowa ba kuma baya yin abu na zalunci yana umarni da adalci da isani yana kan hanya wacce take mai gaggiya ma'anan inna rabbi ala siratin mustaqim akwai fasara kamar haka ko dai ka ce Allah madaukin sarki mai iko ne akan komai baya zalunci baya aikata komai sai abin da yake na adalci yujazil muhsina bi sanihi yana sa kaiya ga mai kyautatawa da kyautatawarsa wal musi'a bi isyanihi mai kuma munantawa za a yi mai sakayya da sabon shi shine inna rabbi ala siratul mustaqim kaga balance kenan wasu kuma suka ce lalle addinin ubangiji na inna dina rabbi ila siratul mustaqim ashe addinin ubangiji na yana nan kan hanya madaidaiciya akwai kalimatu din da za a shigar da ita wasu suka ce fassara ta uku inna rabbi ala siratul mustaqim ai lallai ubangiji na ya hussukum wa yahmilukum ala siratul mustaqim yana kwadaitar da ku yana kuma zabarar da ku akan kokarin bin hanya wacce take ta daidai so ku riko da gaskiya ni dai da ita na riko kuma na dogara ga Allah shi kadai nake jin tsoro kuma shi kadai nake neman taimako to sai ce mai فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ bayan ya gama musu wa'azi ya isa musu da sako ya ce to fa in tawallau ana nufin fa in tatawallau idan har kuka juya baya tu'ridu amma da autukum ilai kuka kau da kai da barin abin da na kiraye ku zuwa gare shi faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum hakika na isan muku da abin da aka aiko ni da shi zuwa gare ku wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum idan har kuka juya baya to ubangiji zai mai ubangiji na zai mai wasu mutane ba ku ba zai halakar da ku ya kawo wasu mutanen ba ku ba wa yastabdila qauman ghayrakum atwa minkum zai canja da wasu mutanen da ba ku wanda suka fi ku da'a yuwahidunahu wa ya'budunahu suna ta Allah suna bauta masa shi kadai wala tadurrunahu shay'a ba za kuma ku cutar da ubangiji da komai ba bi tawallikum dan kun juya baya wa i'radikum ko kun kawar da kai inna ma tadurruna anfusakum kuna cutar da kawukanku ne kawai ba za ku rage ubangiji da komai ba dan mutum ya fandare ya ke ba Allah ba zai rage Allah da komai ba sannan kuma idan Allah fa ya halakar da kuɗin ba ku isa ku yi mai komai ba in ya halakar da ku ya halakar da banza ba abin da zai biyo baya li'anna wujudakum wa adamukum inda sawa saboda samuwar ku a bayan ƙasa ko kuma rashin ku a wajen Allah duk ɗaya ne inna rabbi ala kulli shay'in hafiz lalle ubangiji na mai kiyayewa ne akan dukkan komai ai li kulli shay'in hafiz mai kiyayewa ne akan komai zai kiyaye ni kuma ba zai bari ku cutar da ni da komai ba ya gama isan musu sako to bari mu ji an halakar da su din ko ba halakar da su ba me ya faru ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ الله يقول ولما جاء أمرنا يا إندا azabar mu ta zo kalmar amruna anan tana nufin azabuna yayin da azaban mu ta zo shikenan ashe Allah ya karbi addu'ar annabinsa kuma mutanen hudu dai fushin Allah ya same su kun ji dai karshen labarin dai sun kisa yadda da shi kun ji irin canjin zance da dauki ba daɗin da aka yi ta yi yayin da azabar mu ta zo najjaina hudan sai muka kubutar da hudu wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani a tare da shi mutum dubu hudu ne kawai ba ɗaya da'awar annabi hudu a rayuwarsa dubu hudu kaga ba su kai mutanen unguwar ku ba kenan Allahu akbar annabi hud da kake ji ana faɗa annabi hud ba ɗaya rayuwarsa da da'awarsa duka mutum dubu hudu ne kawai suka imani da shi Allah kuma da ya tashi al'amari irin nasa sai kubutar da annabinsa ya kuma kubutar da bayansa to kun ga yanzu din nan ma addinin nan da ake cewa a yi shi a yi shi a yi shi mu annabi ya roƙan mana Allah kada a halakar da mu shi sa ba ku ga halakarwar ba annabi ya ce a jinkirta mana har zuwa tashin kiyama mai bin Allah ya bi wanda kuma Allah ya rubuta mai shakawa ya ci gaba da kasancewa cikin shakawa amma in Allah ya tashi kubutarwa zai kubutar da waɗanda suka bi annabi ne da annabin idan ka rayu a nan duniya ka bi manzon Allah ka yi sunna ka yi tauhidi ka kaɗaita Allah da bauta baka haɗa shi da kowa ba baka haɗa shi da komai ba to albishirinka kana ƙarƙashin kubutar ubangiji Allah zai tseratar da kai ba zai barka cikin halaka ba yace sai muka kubutar da hudu da wanda suka yi imani tare da shi da rahmatin minna da ni'ima daga gare mu da jin kai da tausayi daga gare mu wa najjaynahum min azabin ghalid Allah ya ce muka kubutar da su daga azaba mai kauri Allah da kansa ya ce azabar da yawa mutanen hudu din azaba ce wacce ke mai kauri to wace azaba ce wannan iska ce Allah ya halakar da su waɗannan adawa saboda ƙarfin mutane ne tafka tafka suna da ƙarfi ba kun ji can ya ce wai zidkum quwwatan ila quwwatikum ba suna gadara da karfi a cikin halittun ubangiji wato waɗanda suke da bala'in alfahari da cewa su masu karfi ne akwai adawa to tun da karfi suke ji da shi su da suke sassakan dutse da hannu yau sai mutum sai fa kaga mutum ya fi bishiya tsawo kaga bishiya tana karkashin kafarsa ko gwiwarsa to da Allah ya tashi musu azabar sai ce bari ya halakar da su da iska iskar da ba sa ganinta sai dai su jita kawai sai dai mutum ya tashi sama da shi duk karfin da yake ji ya kokari ya dage ya rike amma Allah ya tashi da shi sama iska ba ita ta daga jirgin sama sama ba ko wani ne ke daga shi iska wannan propeller din da take murdawa da karfinta ko ba ka bane ai shine yake fuskansa dole ya tashi dole ka duk wani dan adam ne bai yi shi yu za ga ya tashi to ballantana ta halakar da mutane shine Allah ya ce muka kubutar da su daga wannan azaba wasu kuma malaman suka ce wani jina min azabin ghalid sai muka kubutar da su daga azabar ranar tashin alkiyama kamar yadda muka kubutar da su a nan a duniya daga wannan iska a lahira ma kuma muka kubutar da su daga azabar wuta to sai Allah ya ce mai kuma وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد sai Allah ya ce wa tilka ad wancaninka su ne adawa ma'ana kabila adawa gaba daya jahadu bi ayati rabbihim sun musanta kalmar jahadu musu inkari sun musanta ayoyin ubangijinsu wa asau rusulahu suka saba wa manzanninsa annabi ɗaya ne manzo ɗaya ne shi annabi hudu amma Allah ya yi amfani da rusul dan in ka karyata annabi ɗaya daidai yake da ka karyata dukkan annabawa gaba ɗaya ya masa amfani bilafsil jam'i wanda duk ya am- ya- ya karyata aya ɗaya a cikin alkur'ani to Allah zai kama shi da laifin ya karyata dukkan qur'ani wattaba'u amra kulli jabbarin anid kuma suka bi umarnin ko lamarin dukkan wani mai girman kai anidun wato mai sabawa almu'anidu almu'aridu wanda yake sabawa annabi suka ki su bi maganar manzon Allah annabin da Allah ya turo musu suka bi ahlut takabburi aljabbaru ana nufin almutakabbir mai girman kai al'anidu a larabci shine allazi la yaqbalu al-haqqa wanda yana ganin gaskiya ya ki karbanta shine zaka dana cewa amma wani gaskiya kai anidi ne kai me anidi ga gaskiya ya ke dauke ta dan taurin kai kenan to sai suka bi wannan to me ya faru bayan sun yi wannan وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود Allah ya ce wa utbi'u fi hadhihi dunya la'ana bayan wannan kuma aka biyo da su mana aka biyar musu a wannan duniya aka biya musu da la'ana utbi'u urjifu aka ta tsine musu albarka al-ibadu wa tardu ar rahmatillah Allah ya ce ya tsine musu albarka adawa wa yawmal qiyama a ranar tashin alkiyama kuma bayan sun samu la'anta za su haɗu da kuma wata azaba ɗin mai raɗaɗi kuma za su gamu da la'anta ɗin kuma duk la'ana a duniya la'anta a lahira menene damar la'anta a nisantar da mutum daga ramar ubangiji ala ku saurara inna adan kafaru rabbahum lalle adawa sun kafirce wa ubangijinsu haka ne ko tunda sun karyata annabinsu ala ku daɗa saurarawa bu'dan li'adin qaumi hud nisanta ta tabbata ga adawa mutanen annabi hud halaka ta tabbata ga adawa mutanen annabi hud alaihi salatu wassalam to wannan shine karshen kissa annabi hudu da shi da mutanen sa adawa wani satin za mu tashi kissar annabi salihu da shi da mutanen sa samudawa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته